العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya da jijira da yabo ga Allah subhanahu wataala wanda shine ke ba mu ikon da wannan guri don mun ribantan damun da Allah ya sa muka sama sannan kuma da izinin Allah subhanahu wataala yau asabar takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da 442 wanda yake yayi daidai da 26 ga watan Septemba shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatun wannan littafi na addurar bahiya na babban malami al'imamu shaukani a inda kuma muna yin amfani da wannan sharhi na shi ko kuma ta'aliki a kai mai suna al'adalatar radiyya na wanda Sheikh Muhammad Subhi bin Hassan Hallaq ya rubuta wanda ya gabatar masa da shi shine Dr. Abdul Wahab bin Lutf kuma muna nan a babin babi na uku albabu thalith babu qada'il haja babu qada'il haja na'am wannan shine karatu na na hudu insha Allah subhanahu wataala Allah shi mana a arziki da fada da aikata abin da ke shine daidai aka san haka kuma Allah shi kare mu malam ku ya ci gaba da cewa a cikin wannan babi na babu qada'il haja shafi na 27 wa alayhi al-istijmar bi thalathati ahjarin tahira idan ban fara ba can yana magana ne akan almutakalli wanda zai keɓe ya biya bukatansa sawa'un bayan gida ne koko a bawali matukan mutum zai keɓe don biyan bukatansa ta hanyar bayan gida ko kuma bawali ana ce masa almutakalli ko kuma shine malam yake nufi da almutakalli to a bayan mana bayani cewa alal mutakalli alistitaru muka ce farkon karatun shine alistitaru sitirtuwa boyuwa daga idan mutane ya wajaba akan almutakalli wanda ya keɓe domin ya zaga wajibi ne daga cikin ladubban zaga mutum ya buya kada ya tsaya inda za a gan shi ballantana har a rinka jin karan wani abu da ke fita tare da shi na rihi ko makamancin wannan sannan kuma hatta yadnu min al-ard har sai ya kusanci ƙasa sannan ne zai janya al'aurarsa domin biyan bukata wal bu'du da kuma nisantan mutane aw dukhulul kanif ko kuma shiga bayi wajen da aka kebe domin zagawa wa tarkul kalami haka nan ya wajaba kan shebar magana wal mulabasatu limalahu hurma da kuma cakuduwa da wani abin da yake da daraja kaman fallan takarda irin fruit cap haka ba shi halasta a ce ka ɗauki takarda wacce take da daraja ka ce za ka biya bukata da ita ma'ana za ka share bayan gida da ita kuma kamancin wannan kamar kuɗi ba shi halasta mutum ya ciro kawai saboda wadata ya ciro dubu ɗaya ya katsa bayan gida ko kuma makamancin wannan gashi mun zo wani zamani yanzu sai ga mutum wai saboda bakin cikin zamanin ko mulkin buhari sai ya ɗauki takarda guda da takardar naira dubu ya ƙona ta wai shi na bakin ciki halin da ake ciki to wannan haramun ne gaskiya domin almubazarinci ne sannan kuma ba shi halasta mutum ya ɗauki abin da zai je masa ciwo wala tulku bi aidikum ila tahluka misali mutum ya ɗauki kashi ko ƙarfe ko allura ko makamancin wannan ya ce zai katsa bayan gida da shi wa tajannubul amkina allati mana'a mana'a an takalli fiha shar'un tare da nisantan da shar'un shari'a mana'a an takhallifiha shari'a ta hana mu mu kebe don biyan bukata a guraren kaman kan hanya kaman inuwa inuwan bishiya wacce take yin ƴaƴa da kuma inda mutane ke zama ke hutawa duk waɗannan ba shi halasta mutum ya tsaya a gurin domin ya biya bukata kuma mun ji hujjoji a kai au urfin ko kuma urfin mutane kamar cikin dandali al'adar mutane ya saba mutane suna taruwa a dandali suna tattaunawa kan matsalolin da ya shafi rayuwarsu shi ma wannan ba shi halasta mutum ya ce zai keɓance a wannan guri don ya biya bukata abin mamaki abin takaici sai kaga azuzuwa na primary primary school wani lokaci ana buɗewa sai ga bayan gida a ciki wani ya shiga bayan gida to wannan ba shi halasta saboda ai adabi'ance ko kuma aladance aji ana gudanar da karatu ne to ba shi halasta Allah sun ta'ala zai iya fushi da mutum akan haka wa adamul istiqbali da kuma rashin fuskantar alqibla walistirbali da kibla da kuma rashin juya ma alkiblan baya wannan dina daga cikin ladubba na zagawa sai dai idan akwai shamaki tsakanin mutum da alkibla din to nan babu komai musamman idan ya kasance cikin bayi ne ko makamancin wannan ko ya sa sutura manzo sallallahu alaihi wasallam Anas da shi da wani yaro kaman sa sukan kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam abin zagawa ɗaya ya rike sanda ɗaya kuma ya rike salka ko kuma jaka na fata sandan suka ce yana kafa ta ne tsakanin shi da alƙibla sai sutura to kaga wannan yana ɗaya daga cikin ladubban ainihin zagawa kuma wannan yana daɗa nuna mahimmanci ga sashi ko ɓangare ko kuma gabas da mutum ke fuskanta yake yin ibada to ci gaban karatunmu shine wa alaihi istijmar sannan kuma ya wajaba a kansa yayi istijmari yayi takadimin khabar akan mubtada al-istijmaru alayhi ko to sai ce wa alayhi wannan shi kin wajibci wajibci wa alayhi al-istijmaru sannan kuma ya wajaba akan sa yi istijmari istijmari shine tsarki na koge ko dutse ko makamancin wannan ma'ana wani abin da zaka yi amfani da shi domin ka ka share bayan gida wanda shari'a ta halasta maka ta baka dama shine istijmari tsarki na wani abu wanda yake ba ruwa ba wanda za ka yi amfani da shi kamar dutse kamar hoge da makamancin wannan ba shi halasta ka yi amfani da abin da zai ji maka ciwo kamar yadda muka bayani a baya saboda Allah ya ce mana wala tulqu bi aydikum ila tahluka sannan kuma wani abin da yake daidai yake da daraja kar ka yi amfani da shi don ka ce za ka gusar da bayan gida domin wannan babi ne na almubazaranci ko mun wadata kuwa to wa alaihi listijmaru bi thalathati ahjarin ya wajaba akan sa yayi tsarki ko kuma yayi istijmari da ahjarin thalatha tahira da duwatsu guda uku masu tsarki malam ya soke mana namba na 31 ko to kar ku manta malam yakan kawo mana hujjoji na hadisai ko da dai hadisan ba su inganta ba su ingantu ba amma dai zai mana zai kawo mana dinga mana tambihi akai ya kawo mana ya sauke mana namba ta talatin da ɗaya malam ya ce a ƙasa lil hadisin da zai akharjahu muslim saboda hadisin da imam muslim ya fitar da shi mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da ishirin da uku hadisi mai namba ta hamsin da biyu da kuma mai namba ta ɗari biyu da sittin da biyu an suleiman radiyallahu anhu haka ne ko an salman daga salman al-farisi Allah shaidar shi kala ya ce qila la an tambaye sa kad allamakum nabiyukum an tambaye sa da cewa to ku gashi kad allamakum nabiyukum kulla shay'in ku annabin ku ya sanar da ku komai hatta khira'a hatta zagawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ku ma'ana addinin musulunci kaman kenan mu yan gata ne babu wani abu face da za mu yi a cikin addinin nan face addinin musulunci ya karantar da mu hatta ma yanda za ka zaga musulunci ya karantar da kai kala salman sai ce a mai ruwa ya ce fakala sai salman ya ce ajal eh laqad nahana an nastaqbil qiblata ya ma hanance mu da kada mu fuskanci alqibla liga'ibin domin bayan gida au baulin wannan lamun din tana da ma'anan li'ajali ne li'ajali kun gani domin yin bayan gida au baulin ko kuma bauli kenan na daga cikin ladabi a musulunci in za ka yi bayan gida ko za ka yi bawali ba a son ka fuskanci alƙibla kai tsaye ba tare da akwai mashaki tsakankanin masham abin nan shamaki tsakankaninka da alƙibla ba saboda wannan tozarci ne ga alƙibla mutum ya fuskanci alƙibla kai tsaye yana bayan mai bayan gida ko kuma yana mai bawali sannan kuma babu darajantawa a cikin wannan al'amari Allah ya samu dace au an nastan je bil yamini sannan kuma ya hanince mu da mai istinja'i wato mai tsarki da hannun dama au nan tana da ma'anan wawul aqfi ne ma'ana nahana an nastaqbilal qiblata liga'itin wa bawlin wa an nastanje bil yamini ba wai zabi bane ko karmi kaza ko karmi kaza a'a au din nan tana da ma'anan wawun ne ta ataf kawai ba ta ba ta fa'idan ta da at-takhyir Allah ka samu dace musulunci kuma haka nan ya hanance mu ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya hanance mu da kada mu yi tsarki da hannun dama istinja shine tsarkin ruwa istinja yin tsarki da ruwa ba shi halarta musulunci ka yi amfani da hannunka hannunka na dama na cin abinci wajen yin tsarki bayan gida ne ko ko bawli ba shi halarta wannan ba dabi'a ce ko kuma sifa ce ta musulmi ba aw an nastanje bi aqalli min thalathati ahjarin kuma ya hanance mu da kada mu yi istinja'i tsarki ko istijmari nan an nastanje bi ma'ana an nastajmira mun fahimci nan ko ya halarci mu da kada mu yi tsarki na hoge ko dutse ko makamancinsa bi aqallin min salafati ahjarin da mafi karancin duwatsu guda uku domin galibi sai an kayi amfani da kan abin da ke uku zuwa sama sannan shine zai tsaftace ka amma in kayi da guda ɗaya ma ya tsaftace kan shi ma yayi ba cewa bai yi ba amma sai dai ba a so kai da abin da ke ƙasa biyu ƙasa da duwatsu guda uku au an nastanje bi riji'in ko kuma mu yi amfani da turoso mu ce shi ma za mu yi tsarki da shi au bi azmin ko kuma kashi domin shi turoso dabbobin aljannu suna ci sannan kuma kashi aljannu sukan yi daudala a kai Allah ka samu dace malam ya kara sa mana nan ba ƙasa wata alama nan za ku ganta ko al-khira'a ismun li hay'atil hadath suna ne ne yanayi ko kuma hali na yadda mutum kan zauna domin fitar da bayan gida ko bauli wa amma nafsul hadath amma shi kan shi hadasin fabil hasbi ta wa bil mad ma'ana idan kana idan kana idan ka ce al khira'a al khira'a shine mene yanayin da zaka zauna domin biyan bukata kun gane wa amma nafsul hadath amma shi kan shi bayan gidan shi kansa ko bawalin fa bi hazfi ta'i wa bil maddi za a share ta guje din ne ma fatil kha wa kasriha za a share ta'un din ne sai a yi madda kamar maddul wajibun tasrifin tajwidi ko sai a ce al khara al khara'u ko al khira'u ma'ana kalmar al khira'a da ta'un tana nuni akan yanayin tsuguno da zaka yi domin biyan bukata idan ka cire ta'un din ta'un din kana da maka mata fata ko kai kasara yana da ma'anan yana da ma'anan bayan gidan shi kanshi ko kuma bawalin kalmar ajal ma'ana ha na'am ina jin wannan mun yi shi a cikin nahu ko masha Allah eh ko ka ce na'am ko kuma ka ce jayir ko kuma ajal al-ga'id asluhu al-mutma'innu min al-ardh natsatsen guri a bayan ƙasa shine ma'anar alga'ir guri natsatse guri wanda yake mai kyau inda zaka zauna ka huta bayan ka gaji shi ake ce mishi alga'ir sun masara ibara anil kharij al-ma'ruf min dubril adami sun masara da kanan lafazin sai ya zama ibara kalma ce wacce ake amfani da ita anil kharij ga dukkan abin da ke fita al-ma'ruf sananne min dubril adami daga duburan dan adam kaga dai galibi ba wani abin da ke fita daga duburan dan adam mace ne ko namiji sai mene sai bayan gida sai bayan gida kenan kalmar alga'id tana da ma'ana guda biyu na farko a tana da ma'ana lugawi tana da ma'ana kuma shar'i ma'ana lugawi shine guri wanda yake mai kyau natsatse wanda zaka zauna ka huta shine ake ce mishi alga'ir bisa ga kuma lisanin shari'a harshen shari'a harshen shari'a shine almanin shar'i ko kuma urfu share bisa ga ma'ana ta shari'a kuma tana da ma'anar bayan gida wanda kan fitan mutum ta duburansa Allah mun gode muka kun ga Allah mai rahama ne mai jin kai za ka gane haka Allah sun ta'ala bai barka ba ya zama bayan ta baki da ka ci abinci kuma ta nuni za ta fita da bayan gida ba a sai maka gurin bayan gidan daban gurin fitar abinci gurin shiga abincin daban gurin fitarsa daban inda zai shiga inda zai shiga sai maka shi a sama a fuska kaga kamala kenan kuma inda zai maka shi sai maka shi ta bangaren baya to kai da ta gaba ne ba kaga ba zai daɗi ba to Allah ka samu dace Allah na da hikima inna rabbaka hakimun alim Allah ka samu dace sannan kuma a gaba sai ya ce mana arraji bi ma'ana arrausu wal azira turusu arraus busasshen bayan gida wal azira har ila yau dima azira din shi ma dai busasshen bayan gida kenan to bari mu koma can baya can kan nasi ko wa alayhi listijmaru bi thalathati bi thalathati ahjarin sannan kuma ya wajaba akan sai istijmari da duwatsu guda uku ko hoge guda uku tsakira masu tsarki aw ma yaqumu maqamaha ko kuma duk abin da ke makwafin su makwafin su ya sauke mana namba na 32 to bari mu koma can gaba shafi na gaba ba sai ce lil hadithin da zai a karjahul bukari hakan na'am na'am na'am na'am talatin da biyu ba haka ne min jamidin kaman sandararren abu fahir amman ya zama mai tsarki kenan kun ga idan har mutum ya samu abin da ke ba mai tsarki ba ya yi amfani da shi to zai kara dambara najasa ne kawai tare da shi duk abin da za ka amfani da shi wajibi ne zama mai tsarki ne mai tsarki ne muzilin lil'aini wanda zai gusar da haƙiƙanin najasar shine lil'ain haƙiƙanin najasar walaysa lahu hurma amma fa ya zanto ba shi da daraja kada kawai tsabagen wadata kawai mutum ya ya cire ya fito da ko naira biyar ne haramun ne musulunci bai ta ka share ban gida da ita ba naira biyar a ita ce mafi kankancin kuɗi ko a yanzu mu nan to ko naira biyar ce musulunci bai yadda ba saboda akwai daraja tare da wannan abin haramun ne kuma akwai mene akwai almubazarinci idan mutum ya ci zai amfani da shi na'am wala huwa juz'un min haywanin kada kuma ya zanto kada shi abinda zai mutum zai istijmari da shi ya zanto wani bangare ne na dabba mithlul khashab kaman katako saboda katako shi ma yana da daraja ai ko da ko in guzuguzun katako ne ka sa ido ka gani wata rana in yau ba a zuwa dauka ba wata rana wani zai zo kwashe din yi makamashi da shi a gida to idan wani ya zo zai kwasa ya je makamashi da shi a gida sai ya ga bayan gida a jiki to in ba an samu mai hakuri ba sai ya bude baki ce kai wannan dai wanda ya kasa bayan gida da wannan Allah wadaransa wani kuma ya ce Allah tsini kaga babu dadi Allah ka samu dace wato idan muka duba zamu ga yanda musulunci ya damu da tsaftan mu komi ana son ka zanto akwai tsafta a cikin sa wal khariq da kuma yagaggen tsumma wal ajur da kuma abin nan abin nan abin nan bulo ko kuma jar kasa kaman jan bulo shi ma ba shi halista kace zaka dauka kai amfani da shi na'am alaikum salatu na wala huwa juz'un kada shi abin da zaka istijmarin da shi ya zanto wani bangare ne min haiwanin na dabba kamar misali mutum ya dauki kashi ai fatau dabba ce ya ce zai amfani da shi kamar yadda muka bayani dabba abin nan aljannu suna yin kalaci akan wannan kashin miya da ka cika gurgure ka jefar da shi akai suke kalaci kaga wannan ma akwai wata karrama da Allah ya madan adam abinda kai ne ka gama ci ka tsotse kana ganin ya zama banza ka jefar da shi shine kuma dabbobi za su su aljannu za su su za su kalace akai mithlul khashab na'am kaman katako eh akwai bangare na katako wanda yake ake da kashi ai eh gutsarin kashi za a sa shi a cikin inji a nike shi a sa waɗansu sinadarai sai a mai shi katako yanzu misali mu dubi hannun wukake hannun wuka akwai wanda asalin shi kashi ne ai a wannan batul waɗannan yawa waɗannan batul nan da ke gani ai waɗansu kasusuwa ne eh wannan wanda wanda wanda akan dan zura shi ba duk waɗannan akwai wani bidiyo wani lokaci can kafin azumi ya ta yawo ko nan yadda ake shiro kasusuwa daga kabarbura da makamancin wannan sai a zo a rinka gyara su a sa musu chemicals a gyara da makamancin wannan karke sai ga an zo an sa sa inji ana ta yanka guzu guzu guzu guzu kanana kanana da kanan kuma sai ga ana ta rarrage shi ana fiffike shi ana gyara shi sai ga ana ta fitar da abin nan wannan me yake da suna zir maballai maballai da irin zoben nan na hannu wa in kana yanzu nan ba a yin shi yanzu zoben hannu da bangles ina abubuwan hannu na mata wa in kana waɗansu mazan ma za ka samu ƙasashen da suka ci gaba suna sawa musamman irin yan rawan nan da makamancinsu duk ana yi da kashi da sauransu har akwai ma zoben kafa duk ana yi da kashi sannan hatta ludayi akwai wanda ake yi da kashi da sauransu sai a samu su sinadarai Allah ka samu dace to duk irin waɗannan abubuwan da suke da alfarma musulunci bai yadda mai amfani da su wajen biyan bukata ba a wajen share bayan gida ko makamancin wannan ba Allah ka samu dace na'am وهذا هو وهذا مذهب الجمهور عفوا والآجر كو دا jar ƙasa. wacce ake amfani da ita aka yi bulo ko in an yi bulo din shi ma ba shi halasta kai amfani da shi wato ma da yana kawo misali ne bisa ga irin yanayin su can mu kaman kaman misali kaman misali bulon siminti yashi bulo bangaren bangare na bulo wanda aka yi shi da yashi da siminti ka dauke shi kai amfani da shi wajen katsa bayan gida shi ma bi halasta domin in kai ba mai amfani bane a wajen ka ba wani mai amfani na wajen shi a gujen gaske wani zai zo ya dauka ya je ciko da shi ko makamancin wannan saboda watan ma'ana idan kai ba zai maka amfani ba zai yi amfani a wajen wani kun ga nan za mu iya mu lura yan uwa yadda musulunci ke kula da kullum yana muna samun guidance and counseling akan kar ka yadda ka yi abin da za ka cutar da wani kamar kuma kada ka kuskura ka yadda kai ma a yi abin da za ka cutu mun banci wannan ko wannan shine musulunci inda kuma zamu bi wannan wallahi da mun zauna lafiya wal khazaf al khazaf shine yambu wanda aka gasa shi gasashen yambu shine al khazaf gasashen yambu wanda aka yi ake amfani da shi domin a domin gini ko makamancin wani shi ma ba shi halasta ka dauke shi ka share ban gida khazaf kuma wadanda sun ce tsimma ne tsumma rag shine khasaf din wanda yanda wanda suka fassara shi kenan wa hadha mazhabul jumhur wannan shine mazhabul jumhur jimar din zamu mata dhamma ne ju ba jumhur ba jumhur wannan shine ra'ayi da fahimta ta gamayyan malamai abinda kuma suka bada fatawa kenan akai cewa ba shi halasta ka dauki wani abu mai alfarma ka yi amfani da shi wajen gusar da bayan gida wato istijmari لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم saboda kiyasi akan halin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa kada mu istinja'i da kashi au raus ko kuma turusu busasshen bayan gida na na musamman irin na shanu ko makamancin su fa yufhamu min zalika anna ma lam yunha anhu kenan za a iya fahimta daga wannan hani din cewa duk abin da kaga shari'a ba ta hani da shi ba ta hani akai ba ya juzu listinja bihi to ya halasta kenan ayi tsarki da shi a katsa ban gida da shi idan hasala bihi inka idan dai har tsabta zai tabbatu ta hanyar wannan abu lam yakun muharraman amma fa kada ya zanto abin da aka haramta kaman tishu da ake amfani da shi kaga ai shi an yi shi ne dan gusar da najasa galibi wa in kana ko wanda kuma akan yi akan yi wanda akan dan sa fanki haka ko cincin ko makamancin wannan amma dai akwai wanda ke musamman ana amfani da shi ne wajen gusar da bayan gida to kun ga wannan urf al'adar mutane haka ya tafi akai to musulunci ya yarda da wannan ya karɓi wannan duk inda zaka je a duniyar nan kai in ka je kasashen turawa ma da galibi da makamanci wannan su tishu ma galibi suke amfani da shi kawai to kaga mu kaga musulunci mu za mu amfani da ruwa bayan ka kase kuma ka amfani da ruwa ka wanke kaga tsafta bisa tsafta kenan Allah ka sa mu dace idan kana neman ƙarin bayani ka je ka duba al-majmu sharh al-muhazzab na Imam an-Nawawi wal mughni na Ibn Qudama da kuma littafin muguni na ibn na ibn kudama bari mu koma can baya ko aw ma yaqumu maqamaha maqamaha ko kuma abin da yake makafin dutse din shine kaman tishu yanda muka yi bayani tishu zaka yi amfani da shi wa tundabu isti'azatu sannan kuma an so kai isti'aza ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala yayin da zaka shiga gurin zagawa ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala inda shuru'i yayin farawa ma'ana yayin shiga in za ka shiga bayi abinda musulunci ya tanadar mana shine ka tsaya ka yi ka karanta addu'a na neman tsari wanda aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yayi umurci da yayi umurni da yi malam ya sauke man namba nan 33 a kasa yace lil hadith allazi akhrajahu al bukhari saboda hadisin da imam bukhari ya fitar da shi wa muslim da imam muslim an anas qala da kanas dan malik ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء من زن الله سيدا دامتين الله سبتا بريش يا كسن تي إذن زيشي غوزن زاغا قال يكن تي اللهم يا الله كن سن ونن وشنن mimun din asalin lafazin Allah ne mimun din nan ya unce ta ne da'i ita ce aka cure ta sai aka zo da ita a gaban lafazin jalala aka ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika lallai ni ina neman tsarinka minal khubusi daga aljanu waɗanda suke mazaje watan daga mazajen aljannu wal khaba'isi da kuma matayen aljannu za mu ji ma'anan al khubuthu wal khaba'is to ga nambobi ga waɗansu alamomi na ƙasa za mu karanta su ma al khala mawdu qada'il haja shine gurin biyan bukata kaman bayi kaman salga ko kuma dun su ce salga ko kuma ban ɗaki na ka ce mawdu'u qada'il haja ya wannan kuskuren bugun tafin era ne a gyara tafin era ne alhaja ne da ha'un insha Allah sannan kuma a gaba ya ce wani alkhubus wal khaba'ir kalmar alkhubus za karanta ne bi zammil ba'i wa iskanil wa iskaniha al-khubuth ko kuma al-khubth wa kuma wajahani waɗannan fuskoki guda biyu ne mashhurani waɗanda suka shahara wajen karanta kalmar al-khubuth ko al-khubth fi riwaya hada al-hadith wajen riwaya wannan hadithin wata an samu fuskoki guda biyu kalin khattabi malin khattabi ya ce al-khubuth jama'atul khabir shine jama'a tawaga ta dukkan miyagun halittu shine al-khubuth wal khaba'ith jam'ul khabitha jami ne na khabitha qala yuridu yuridu dhikra anna shayatina anna shayatina wa inasihim ma'ana yana nufin shaydanu ne maza wa inasihim da kuma matayensu mu bacci wannan ko kenan duk lokacin da ka zo ka ce Allah kuma inna a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith kana neman tsarin Allah ne da agajinsa da taimakonsa da ya kare ka daga mugayen halittu maza da kuma mata ya shafi aljanu ya shafi kuma halittun da suke ba aljannu ba mu duba a nan yan uwa dole ne mu godiya mu da ƙara godiya ga Allah galibi za ka ga mugayen halittu musamman aljanu da sauransu guraren zagawan nan nan ne su kuma suke zama suke dodana su yi dandali a gurin shine dandalin su guraren da kai dan adam zaka je ka zubar da kafanta to kaga duk lokacin da ka zo shiga gurin baka nemi tsarin Allah ba komai zai iya faruwa da mutum kenan saboda haka yan uwa mu kokari mu saba mu bakin mu gashi kayi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa in tudiuhu tahtadu kuma Allah ya ce mana in dai har kun yi biyayya ga wannan manzo to za ku shirye su na farko kenan sannan kuma gashi kuma ka nemi protection ka nemi kariya nawa ne Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace wannan kuma zai ƙara nuna maka mahimmancin shari'a da mahimmancin wanda ya sa maka shari'a da wanda ya zo da shari'a Allah ka samu dace to can kuma sama yana ce mana ya ci gaba da cewa wal istighfaru hamzatu waslim wal istighfaru haka nan kuma ya canji ya an so mandubi ne mutum ya nemi gafaran Allah subhanahu wataala walhamdu da kuma godiya ga Allah badal faragi bayan kammalawa ya sauke mana namba ta 44 a ƙasa sai ya ce lil hadith allazi akhrajahu abu dawud saboda hadisin da imamu abu dawud ya fitar da shi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa qala hadithun garib yace kuma hadisi ne garib riwaya ce ta mutum daya wa ibn maja da ibn maja anna aisha radiyallahu anha daga sayyidatina aisha Allah shi dade ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ga'id ya kasance idan ya fito daga bayan gida ma'ana gurin zagawa kala sai ce gufranaka gufranaka me ma'anar gufranaka ma'ana gafaranka ma'ana muna neman gafaranka ya arhamar rahimin shine hujjan malam da cewa wal istighfar kaga kenan idan ka ce gufranaka kana neman Allah maka mene ya gafarta maka zunubanka to Allah gafarta mana zunubanmu wa huwa hadithun sahih wannan hadisi ne kuma sahihi ga waɗansu alamomi na ƙasa kamar yadda malam ya saba dangane da ƙarin bayani kan nukuta din da ya kama na sama amma hadisu Anas radiyallahu anhu qal amma hadisin Imam Anas Anas Allah shaidar shi ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i manzon Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa shi ya kasance idan ya fito daga wajen zagawa kala sai ya ce الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala allazi azhaba anni al-adha wanda ya tafiye mini da cuta ma'ana ya bani iko na fitar da cuta ko kuma kazanta wa afani kuma ya bani lafiya daga wannan kazantar wacce da ta tabbata a jikina za ta iya cutar da ni ko ta sani rashin lafiya fa huwa hadithun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni saboda haka kun ga gufranaka shine ya inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kazalika haka nan hadisu abi zarrin hadisin da aka samu daga abu zarrin radiyallahu anhu qal Allah shaddi shi ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kharaja min al-khala manzon Allah tsira da mutum Allah sabata gari shi ya kasance idan ya fito daga gurin zagawa kale yakan ce alhamdulillahi allazi haka ne ko alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani shi ma hadisi ne da'if kenan ba shi halasta ka yi amfani da hadisi mai rauni wajen hukuncin shari'a ko hujja kan hukuncin shari'a sai ka ɗauki sahihi gufrana ka kawai ya isa Allah ka samu dace malam ya ci gaba albabur rabi'u babi na hudu babu ludu'i babi akan alola yin alola dai hukuncin sa wajibi ne hukuncin sa wajibi ne idan ka zo zaka fara zaka fara zaka yi sallah wajibi ne ka yi alola matukan akwai ruwa sannan kuma kana da dama ka yi amfani da wannan ruwa ɗin kenan babu lalura hujja akan wajibcin alola fadin Allah madaukin sarki cikin suratul ma'ida ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ya ku waɗanda suka yi imani idan kun idan kun tashi za ku yi sallah ku wanke hannayenku fagsulu wujuhakum kwanki fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiki zuwa ga gwiwon hannu wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafi kawunanku wa arjulikum ko wata wata wata qira'a ina jin bana muta ba ko qira'o'i guda uku da riwaya ɗaya duka mutawatire ne sun zo da wa arjulakum sannan akwai kuma guda uku da riwaya ɗaya ita su kuma sun zo wa arjulikum saboda mujawara mujawara ne yasa aka yi ma a wannan kira'an ta zo da mujawara ne wa arjulikum ba kamar yadda yan shi'a suka kafu suka makale a wannan bangaren ba sai in sun zo kafa sai su rinka shafa ba wannan ya saba ma abin da gamayyan musulmin duniya suka tafi a kai na cewa kafa za a wanke ni su ko sai su shafa a kai Allah ka shirye mu to Allah subhanahu ta'ala ci gaba da cewa sai ku shafi kawunan ku wa arjulakum kuma ku wanke kafafunku kafafunku ilal ka'baini zuwa ga idan sawu guda biyu har dai zuwa dikkan aya wannan hujja ne na wajibcin alula daga cikin alkur'ani hadisai kuma zamu ji yanzu insha Allah malam ya ci gaba da cewa al-faslul awwal fasali na farko watan malam idan kun lura ɗabi'arsa manhajinsa a cikin wani littafi idan ya buɗe maka babi sai kuma ya tsara maka babin masail da ke cikin babin nan ƙarƙashin fasali fasali fasali fasali shine ya ce alfasulul awwal fasali na farko fara'idul wudu wajiban alola gaɓuɓɓa abubuwan da wajibi ne ka aikata a cikin alolanka yajibu ala kulli mukallafin ya wajaba yana wajaba akan dukkan mukallaf in aka ce mukallaf idan ka ce baligi kawai ka wuce to wancan nan fassara ce wacce take gaskiya ba ta cika ba ta cika ba don wa za a iya samun mahaukaci baligi kaga ya shiga cikin faɗan ka kenan za kuma iya samun baligi wanda ke cikin yana cikin bacci wayin kana malamai sun tattauna akan wanda yake yana cikin bacci baligin da ke cikin bacci cin mukallaf ne ko ba mukallaf ba yawa halin baccin nan sosai ko wani suna fahimtar ba mukallaf bane za ka gane muhimmancin kadiyyar nan ma'ana me yasa aka ce mukallaf ne ko ba mukallaf ba saboda yanzu lokacin la'asar ta shiga ya shiga gaggaga ba ta shiga ko to mutum ne ya kwanta bacci ana idar da azhar shikenan kafin la'asar ya shiga sai Allah da kiransa mbance na ko har ya zanto yana cikin bacin yana a cikin wannan dai hali da ya kwanta sai Allah ya dauki ransa to jim kadan kuma sai ga lokacin la'asar ya shigo yanzu shin la'asar nan ta waje ba kansa ko bata waje ba ba bata waje ba bata waje ba mun fahimci nan ko to Allah ka sa mu dace mu dai karanta a tafkira fi usul fiqh na al-Imam Shinkiti za mu kada samun wannan bayani Allah ka samu dace watan karatun wannan karatun irin wannan fiqh din na fasida usul fiqh da alqawaid fiqhiyya lalle lalle in kana son ka fahimci fiqh sosai to karanta usul fiqh da alqawaid fiqhiyya Allah ka samu dace to wajibi ne akan dukkan wanda nauyin shari'a ya hau kansa kun ga ta'arifi ne jami kuma ma ne wanda nauyin shari'a musulunci ya hau kansa ka fitar da wani karamin yaro shari'a musulunci bai hau kansa ba ka fitar da mai bacci ka fitar da mahaukaci ka fitar da sahuhun mutum irin wanda yake za a gaɗin nan ba su da saiti birgi-birgi sallan kura ka fitar da irin waɗannan mutane nan Allah ka samu dace to wajibi ne akan dukkan baligi mai cikakken hankali in ka ce mai cikakken hankali ma'ana wanda yake fahimtar maganan shari'a da abin da Allah ya ce zai fahimta a cikin aka yi masa bayani haka ma na manzo sallallahu alaihi wa sallam an yusammiya wajibi ne ya ambaci sunan Allah subhanahu ta'ala shi mukallaf a farkon alola malam ya kama mana ya sauke mana namba a ƙasa namba ta 35 ya ce lil hadith alladhi akhrajahu abu dawud saboda hadisin da imam abu dawud ya fitar da shi ibn majah da ibn majah wa gairuhuma da wasu su an abi hurairah radiyallahu anhu kal da abu hurairah ta Allah shaidin shi ya ce duk cikin sahabbai babu wanda ya kai abu hurairah riwayan hadith wannan wata baiwa ce ko da ya sama daga Allah subhanahu wataala kai tsaye bayan abu hurairah ya zo garin madina sai ya zauna ya yi tanti kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zaran annabi ya fito to akan gidan shi ne da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga gida akan gidan sa ne to shi yasa sai ya zabura ya zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to wata rana sai yake manon sallallahu alaihi wasallam kuka cewa ya manzon Allah kana bada hadisai ina fahimta ina dauka amma kuma sai in manta manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shimfida mayafinka bayan ya shim Abu Hurairah ya shimfida mayafinsa annabi sai ya daga hannayensa masu albarka yi addu'a yi addu'a sai kamar ya tattaro wani abu cikin mayafin Abu Hurairah shikenan sai annabi ya ce mishi dauka ka yafa abinka bayan ya dauki mayafin nan ya yafa sai ya samu kokolwarsa ne wane computer kai wane wane telegram kaga dai abin da ka tura mu telegram ko yaushe kake nema zaka zo ka sama ko to wane computer da telegram Allah ka samu dace ya samu albarkacin addu'an annabawa kenan Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda to Allah ka samu dace na'am saboda hadisin da Imam Abu Hurairah ya rawaito aka ne ko na'am kala kala sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman la wudu'a la babu sallah ga duk wanda bai alola ba shi da alola duk wanda ba shi da alola to idan yi sallah sallar sa ba ta yi ba amma nan ana magana ne akan wanda yake da iko yayi alolan kuma ji wannan ko idan yayi sallah ba alolan to babu sallar sa kun ga nan salata ai na kira ce ko indefinite noun ne to kafin salata ba mu samu la ba to shine suke cewa a ka'ida ta ka'idar fiqiyya annakiratu fi siyakin nafi tufidul umum Allah ya ce la zulma al-yawma la zulma al-yawma kaga zulm ai na kira ce ba ta da alif da lam ko to sai kuma ya kawo la kaga an nakira ta fi siyakin nafi tufid al-umum wa fi siyakin nahima to Allah ka samu dace Allah ka samu dace mun bance wannan kuma malamai kar kai tunanin akwai wani zalunci ko mun ko mun kankantansa ko da ko kankani ne ran tashin kiyama babu zalunci shi yasa yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukan mutum a nan duniya kowane abu idan kana kan ka samu wannan abin sai ka shiga cikin sa wanda yake son ya samu ilimi sai ya shiga makaranta wanda yake son ya iya iya noma sai ya shiga noman mai son kasuwanci sai ya shiga mai son duk wani abu sai ya shiga ciki kana son ka zama tela amma kana kwanciya kan gado zai yiwu ai aljinunu fununu hauka ma fanni fanni ne nau'i nau'i ne ka gani amma ban da wuta da aljanna wuta da aljanna tun anan duniya ake neman su in kai mai neman aljanna ne to tun anan za ka yi aiki tukuru domin ka nemi aljanna Allah kamar arzikin aikata aiki ne irin na 'yan aljanna da kana hakarken rayuwarmu kuma kai mana arzikin shiga aljannan da rahamarka Allah ka samu dace to manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la salata liman la liman la wudu ala babu sallah ga duk wanda ba shi da alola wala wudu liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi haka nan kuma babu alola ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba a farkon alolan nan to ba wannan bayan malam ya kawo mana malam mai tahqiqi malam mai sharhi Muhammad Subhi a Sheikh Muhammad Subhi bin Hassan yake cewa qultu sai na ce wa fi sanadihi majhulani to amma kuma matsala a cikin isnadin wannan hadisin akwai mutane guda biyu da malaman hadisi ba san su ba majhulani ne ba san su ba na farko shine yaqub ibn salama yaqub ibn salama wa abahu da babansa ba san su ba to kuma rashin sanin marwaici daga cikin marwaitan hadis yakan kawo illa ga ga hadisin ko kuma matanin isnadin hadisin din kada je a roƙo hadisi daga wani baba zuga makaryacin mutum a kuma jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan zai iya yiwa kenan ƙarya ne aka ma annabi mun fahimci wannan ko to wannan matsala ce daga cikin matsalolin da kan sanya hadisi ya zanto ko ko ko sanadin hadisi ko matanin sa ya samu matsala walakin al hadith hasan amma dai hadisin hasan ne yana da martaba ta hasan bi majmu'i turqihi ta kula da tattaro na mene na hanyoyinsa ma'ana idan an tattaro turuk nasa ya zo ta hanyoyin sahabbai da dama to idan aka tattaro hanyoyin nan za su kara ma hadisin karfi kenan dai hadisin ne hadisin hasan li ghairihi hasan la li zatihi hasan li ghairihi ne mun bance nan ko kenan kun ga ashe za a iya aiki da shi saboda hasan ne li ghairihi wallahu a'lam malam yace Allah shine mafi sani kenan dai ana janyo hankalinmu duk lokacin da za mu yi alola mu yi basmala mu yi basmala mu ambaci Allah subhanahu wataala to can malam ya ci gaba ya ce idza zakara idan mutum ya tuna kenan idan mutum bai tuna ba yayi alolansa to in Allah ya da layu aha me yayin take cewa bukara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha illa inna Allah tajawaza li an ummatil khata' والخطأ والنسيان وما استكره عليه تعالى كسام داتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا كمانتا كنت كمانتا Allah ba zai kama ki akan wannan ba saboda mantuwa ba shi daga cikin kudura iko ta dan adam dan adam bai da authority akan wai ya ba ya ba ya mai da kokolwarsa mai rike abu ko kuma mantuwa rashin rikewa dan adam bai da wannan Allah shi ke da iko to Allah shi gafarta mana wayatu mazmadu sannan kuma mai alola mukallab idan yana alola zai yi zai kuskura baki wayastan shiku sannan kuma zai shaka ruwa sannan kuma zai shaka ruwa to a kwada ke bari mu ci gaba tukuna idan mun zo kasu sai mu magana kan insha Allah gargashin hadisin nan na ya ma sauke mun namba ko namba ta na wayata mabmadu kuma sannan ya kurkura baki ya kuskura baki sun shiku sannan kuma ya shaƙa ruwa sai ya tace istin sha ko ba faɗo ba akwai mene istin sa ko ba faɗo tacewa ba akwai dai mene saboda aiki ne waɗanda ayyuka ne guda biyu waɗanda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam duk cikin hadisan da ke magana akan alolansa yana yi saboda ko da an faɗo ɗaya to dole dai akwai ɗaya tare da shi in ka shaƙa sai ka tace kun ga gashi kayi ibada kuma gashi kayi tsafta ya sauke man namba ta 36 yace lil hadith allazi akhrajahu al-bukhari hujja akan kuskuren baki da kuma shakarwa saboda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim an Humran da Humran Maula Uthman bin Affan wanda yake bararren bawa ne na Sayyidina Uthman annahu ra'a watan intaccen bawa na'am na sayyidina Uthman annahu ra'a Uthmana cewa shi Humran ya ga sayyidina Uthman da'a bi wudu'in da fathan wawun wa wudu'in shine ruwan alola wudu shine aikin alolan wata rana Humran yantaccen bawan sayyidina Uthman ya ga sayyidina Uthman ya sa an ya, ya kira a kawo mishi ruwa bayan kawo masa ruwan fa afarga ala yadayhi sai ya kwarara ruwan akan hannunsa ya wanke hannayensa guda biyu min ina'ihi daga wannan mazubin ruwan gwangwani na tasa ko makamancin wannan faga salahu ma sai ya wanke na? na yi tsallake ko? to to barakallahu fikum mai nan ba ta nawa za mu duba na'am na'am to sai ne tafi na 36 ko to barakallahu fikum lil hadith alladhi akhrajahu abu dawud saboda hadisin da abu dawud fitar da shi ibn majah da ibn majah an to na 36 ne ko lil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari saboda hadisin da imam al-bukhari fitar da shi wa muslim da muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دك أبو هريرة الله شديد شي للي منذ صلى الله عليه وسلم ياتي إذا توضى أحدكم إذا دينكو زي ألولا فليجعل في أنفه فليجعل في أنفه نعم أي wannan ruwan babu ma'an ko wata ruwa ce mai ma'an falyaj'al fi anfihi to ya sanya ruwa a cikin hancinsa ma'ana ya shaƙa ruwa sun malyastanfir lamul amurko sannan kuma sai ya tace to kun ga kamar yadda muka bayani can malam ya kawo mana wai san shiko amma bai kawo istisar ba da ma cikin lafazin hadis gashi ya zo da istinsa to kenan abubuwa ne guda biyu in an kawo su duka ko kuma an kawo ɗaya daga cikin su an kawo istinsha to lazumi ne dai akwai ɗayan ko ba a kawo ba kamar misali ne mu kan mu anan kasan Hausa duk wanda ya ce maka na ci tuwo yanzu kawai gayan tuwon ya ci akwai miya duk wanda ya ce maka na sha fura ai ga dole akwai nono ko bai faɗa ba ko kuma ko kuma madala ko ruwa dole ne zan zanto akwai mahadi to Allah ka samu dace na eh hukunci a lokacin olimpi da ko jazakumullahu khaira walil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari to anan ga wata matsala nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tawda ahadukum idan dayan ku zai yi alola falyaj'al fi anfihi ya sanya a cikin hancinsa wata riwaya kuma ta zo da ruwa ko thumma liyastanfir to nan me yasa aka keɓance hanci ku duba baki da hanci wanne ne yafi gurbatuwa baki yafi gurbatuwa amma sai ba keɓance baki ba sai aka keɓance mene hanci mun bance wannan ko to a nan malamai suka ce saboda shi baki ai tun farko kafin a fara alola me ake yi asuwaki ko to kaga shi tun anan an an tsaftace shi to kenan hanci an kawo shi ne domin a nuna maka shi ma yana cikin sunna yana cikin sunna na farko kenan sannan kuma an kawo shi ne domin a daɗa nuna maka cewa e shi ma yana daga cikin gaɓuɓɓan da za a mene suke da hukuncin alola wani suke ɗaukan wajibi wani kuma suka ɗauka ba wajibi ba ne na'am sunna ne domin idan ka dubi wani watan rayuwa ne na malamai idan muka ɗauki aya mai zai ce mana يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين to kaga waɗannan wajibai ne duk ko abin da aya bata zo da su ba suna matsayin sunna ne Allahu alam na'am na'am jami'atu jami'atu to yana abin nan shakarwa ba? shi ne na faɗa malamai wadanda sun taba kan shi kan shi hukunci wadan shakan hanci yana da hukuncin wankewa ne so sun mana sun taba kan shakan hanci wajibi ne wadansu kuma sun taba kan menene ba wajibi ba ne ba din komai su saboda sun ittifa'i ne sun takaice ne da abin da labasin aya zo da shi Allahu alam Allahu alam wani tabi kace Jami'atu Safwa Na'am Na'am na'am to to na fahimta na fahimta Eh akwai littafin sai lalle kuwa na fahimta na barakallahu fikum na fahimta insha Allah walil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari sannan kuma saboda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim an Humran daga Humran Maula Uthman Maula Uthman ibn Affan yantaccen bawan Sayyidina Uthman annahu ra'a Uthman cewa ya ga Sayyidina Uthman da abi wudu'in ya sa aka ya kira aka masa ruwan alula bayan ka masa fa'afar ga alayyade sai kurara ruwan ko zuba ruwa akan hannayensa guda biyu min ina'ihi daga wannan mazubin ruwan fagasala kuma salasa marratin sai ya wanke hannayensa guda biyu sau uku sun ma'adakala ya mina hu filwazo sai ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alolan filwazo sun mata mazmaza da kanan sai ya shaƙa ya kuskura bakinsa wasan shaka ya shaƙa ruwa wasan sara kuma ya tace sun magasa da wajahu salasan sai ya wanke fuskarsa sau uku wa ya dai da hannayensa guda biyu watan ya wanke hannayensa ilil mirfakai ne zuwa ga mirfak salafin sau uku nan ke nan ne shine mirfak mirfak nan gwiwan hannu shine mirfak guda biyu kun mirfakai ne to a nan idan mutum ya zo zai tsaya daidai mirfak din ne ko ko a zai zobo ne wato ma'ana zai ƙara har ya shigar da damtsansa yanki rabin damtsansa ciki to mutum ba zai tsaya a nan ba domin idan mutum ya tsaya a daidai kan gwiwan da zaran ka daga hannunka haka za ka ga nan guraren nan ƙasa ruwa bai taɓa ba domin fatan gwiwan tana tana tsukewa tana tattaruwa kuma tana buduwa to shine malamai suka ce harafin ida da Allah sun ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum wa arjul afwan wa idan kun tafi salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi ila tana da ma'anan ma'a ila tana da ma'anan ma'a kenan idan mutum ya zo sai ya shigo cikin damtsansa wannan shine zai bashi dama ya wanke hadda gwiwon hannunsa guda biyun Allah ka samu dace mu duba sahih fiqh sunna na Abu Malik za mu ƙara ganin wannan bayani insha Allah na'am thumma masaha bi ra'sihi da kanan sai kuma ya shafi kansa thumma gasala kulla rijlin salasa da kanan kuma sai ya wanke kowace kafa daga cikin kafafunsa guda biyu sau uku thumma kada da kanan sai ya ce shi wa kenan shi Usman bin Affan ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ga manzon tsira da mace Allah su fita gare shi ya tawabba'u yana yin alola na hawa wudu'i haza irin wannan alolan nawa wanda nayi muku mana wa kada kuma sannan sai annabin yace man tawadda'a duk wanda yayi alola na hawa wudu'i haza irin wannan alolan nawa thumma salla raka'atayn sannan sai ya salla rakawa guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ba tare da ya zantar da kansa wani abu ba a cikin sallar gafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi to Allah ya gafarta masa abin da ya gabata duka na zunubansa ma din nan mausuliya ce kaga wata gara ba sa to amma yanzu yan uwa wani ne zai kubuta daga wannan zai yi wannan kai tsaye a cikin sallan zuciyanka ba ka zantar da kanka ba kai magana ba kai tunanin wani abu na duniya ba kana kwanciya za kwanta ne da commitment zanci zance ma ala sa ka daleri zanci zance ma yanzu kana za ka kwanta ne za kwanta da commitment kana farkawa commitment ballan sana kuma ka tashi kaje kaje za ka yi alola tunani tunani kawai za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza na malam musamman ma mutum na da na ko da aiki mun mun ya tare ko Allah kai mu lafiya nan mana na'am ba faɗi kunni ba ba eh eh mana yana daga cikin yana daga cikin sunnona ne eh eh ai wata ruwayin ta zo da shi kuma eh akwai wasu ruwayin da suka zo da su akwai mana ka ɗauko hadisin farko a babin alula a cikin umdatul hakam ya kunshi practical aspect na alula ga baki da sallallahu alaihi wasallam min ar-ra's ba sosai kwa sosai kwa صفة وضوء النبي با إن شاء الله نعم سوسي نعم جزاكم الله خيرا نعم إناني to amma anan wani irin zancen zuci ake tabi a nan shine abin da ya shafi duniya amma idan zuciyarka ta shiga cikin zurfin tunanin abin da ke cikin gidan aljanna ta zanta maka wannan babu komai malamin suka ce ko kuma tunanin abin da ke cikin wuta zuciyanka ta zanta maka ka ji tsoron Allah kana yin laifi kan kaza ka ji tsoron Allah ka daina kaza zuciyanka ta yi ta zanta maka wannan babu komai shi ma mun bance wannan ko kenan abin duniya ne ba a san mutum ya shiga su akai akwai wata rana masallacin da ke nan kasa wurin na gidan mamar jumari muna sallah a nan to sai aka yi ittifaki muna sallan azhar ne kusan duk lokaci da aka fara limamin mu na tsaye san masallacin fara jami'i limamin suna tsaye to ya aka yi aka yi nasu limamin sai ya saurin yin ruku'u namu kuma sai shi ma ya ruku'u nasu sai ya saurin dagowa tunda shi ya riga mu ko to yana dagowar nan daga cikin magananta ba da kawai shi wani ya mike sani Allah duk wani mu muna duke muna ta zuyi sai dai mike mana daga ba sai Allah ya karar da shi a shiri man bai dogo sai ya sauri ya komo to wannan kusan shekaru kusan goma fa da suka gabata kenan fa to ban tana kuma yanzu yanzu kenan min baba ula sosai kwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel mm na'am tamam tamam wani sai dimautu ya dauka liman yayi sai mike gaskiya ne lalle wato yana da kyau idan ka zo ka zo shigowa jami'i ka zo ka tada liman a cikin wani wani yanayi daga cikin yanayin sallah ka ganin zaka yi takbiratul ihram ko to mafi kyau shine ka yi takbiratul ihram din yanda zaka ji da kanka sai ka bi liman kawai domin kada ka yi kabarin nan wani ya dauka liman idan suna cikin halin sujada ne ya dago shi ma ya dago ko ruku'u sai ya dago musamman a halin yanzu da ake ciki ka gani cefane ya yi tsada cefane ya yi tsada nukan ba da wani misali inda za ka gane da can musamman da lokacin mu dai in ka zo wucewa idan irin masai din nan ya fashe ta baya haka za ka ganin tsutsotsi kula-kula ga suna amma yanzu ba wani ma masu tsutsotsin ba ma ka ganin su sai yan kanana kanana yan bici-bici ka gani yanzu ban da bayan gidan tsaki da gini suke sama ta Allah ka samu dace Allah shi gafarta mana yanzu kai da can shekaru can yadda kake ganin mutum da bulelin ciki wani ka ganji kai kacin zai haihu yanzu kana ganin mutane da bulelin ciki na malam eh babu komai ai a tabi'u tabi'un a tabi'u tabi'un yanzu kawai komawa zai yi sai ya ci gaba da bin liman kafin can ko ko da kuwa ce yana komawa ne liman na dagowa to kar ya ce kawai zai zai kuma zai kuma dago a'a ya bari sai ya koma cikin halin da ya bar liman sannan sai ya dago mun ban can ko madalla nan yana daga cikin ka'idar attabi'u tabi'un ne amma inda zai bar wani rukuni daga cikin rukunin sallah to wannan wacce nan raka'an ta lalace abinda zai yi zai ilga'i ne ilga'i zai yi wannan abin nan a raka'an da ya samu wannan matsalar da zarar liman ya sallame shi zai tashi ne sai ya kawo ta na raka'a misali liman ya yi ruku'u bai sani ba har liman ya yi ruku'u ya dago bai sani ba automatically ya rasa wannan ya rasa fice-ficen raka'an ko to sai ilga'i Allah ka samu dace Na'am. Muna sama ne ko ƙasa ne? Sama za mu kuma ko? To, dangane da hukuncin kuskuren baki da shakarwa, malami suna da mazababa guda hudu. Na'am? To. Na'am. Malamai suna da mazababa guda hudu. Akwai malaman da suka tafi akan cewa kuskuren baki da shakarwa wajibi ne a cikin alula kuskuren baki da shakarwa da fyacewa kenan ko wajibai ne wannan shine mazhabar Sufyan al-Sauri da Abu Hanifa waɗansu kuma sun tafi a sunna kenan a cikin mene a cikin alulan wanka kuskuren baki da shakarwa a cikin alula wajibai ne amma kuma a cikin alolan wanka wannan ba wajibai bane waɗansu kuma sun tafi akan cewar a cikin cewar alola an kuskuren baki da shakarwa da shakarwa sunna ce ba wajibi ba wajibi sunna ne ba wajibai bane mazhabin Imam Shafi'i kenan da da Layth da Imam Al-Auza'i waɗansu kuma sun tafi akan cewa wajibi ne cikin alola a kuskuren baki wajibi ne cikin alola kawai kenan sunna ne shakarwa da tashiwa sunna ne a cikin alolan da kuma da kuma alolan da kuma alolan wanka wannan shine mazhaban da Ibn Jurayj sannan kuma to akwai dai mazan mazhababa guda hudu wanda yake saboda lokacin bari mu kokari mu samu gurin tsayawa ko na'am amma muna fatan idan Allah sun ta kan mun kammala wannan littafi akwai littafi guda ɗayan biyu ko dai mu ɗauko sai fikin sunna ya zanto mun ci gaba da karatun sa na'am ko kuma mu ɗauki bidayatul mujtahid wani wani hatil muktasib insha Allah ta'ala sai dai wanda muka yi ittifaki insha Allah to idan muka shiga can ne zamu ga abin nan don gaskiya kar ka tsaya ku ta yi ba in ka tsaya ku ta ibad kananan littattafai ba za ka more kuma karatu ba ka shiga cikin mutawwalat bayan ka gama ku ta ibad din nan ne za ka more mu karatu nan ne za ka more mu karatu za ka ga nan musamman kamar littafin da aka rubuta akan fiqhul muqaran fiqhul muqaran abin nan littafin da aka yi kawo ra'ayoyin malamai da hujojin kowane akan mas'alola da suka shafi fiqhu sannan kuma kowace mazhaba kowane ra'ayi sai a nuna maka karfinta da rashin karfinta ta hanyar kawo hujjoji to mai sai fike sunna yayi kokarin wannan sai fike sunna na Abu Malik sannan bidayatul mustahid shi ma yayi kokari to Allah shi musu rahma na'am sai ya ci gaba da cewa summa yaghsilu haka ne jami'a wajhihi sannan kuma sai ya wanke dukkan fuskar sa ba shi halarta ka wanke wani bangaren fuska ba tare da ka game ba ga hujja nan ya kama nan ba ta talatin da bakwai liƙaulihi ta'ala fi suratul ma'ida hujja akan wajibcin wanke dukkan fuska shine faɗin Allah madaukakin sarki aya ta da cikin suratul ma'ida faghsilu wujuhakum sai ku wanke fuskokinku kamar yadda muka yi bayani a can baya wali hadithu humran hujja ta biyu kuma saboda hadisin Umran Maula Uthman bin Affan bararran bawan sayyidina Uthman al-mutaqaddim wanda ya gabata fi ta'liqa a ta'liqin da ya mana na 36 to idan muka dawo kan nasi thumma yadayhi sannan kuma sai ya wanke hannayensa ma'a mirfaqaihi kun ji an ce ma'a ba a ce ila mirfaqaihi ba ma'a mirfaqaihi tare da gwiwoyin hannayensa guda biyu ya sauke man taliki mai namba ta 38 da kaulihi ta'ala fi suratul ma'ida saboda fadan Allah madaukin sarki a suratul ma'ida aya ta 6 wa aydiyakum ilal marafiqi da hannayenku kuma har zuwa gwiwon hannaye malamai suka ce ila dinna tana da ma'anar ma'a kamar yadda malamin ya kama na wal hadisi umran saboda kuma hadisin umran maula usman bin affan al mutaqaddim fi ta'lika wal hadisi alladhi akhrajahu muslim saboda kuma hadisin da imam muslim fitar da shi an nu'aym ibn abdullah al-mujmir qala ya ce ra'aytu aba hurairata yatawaddau naga abu hurairata yana yin alula faga sala wajahu sai wanke fuskar sa fa asba fa asbaga wudu'a sai ya jaddada alulan nan nasa ma'ana ya sanya ruwa ya game ko ina sun magasala ya da hulyumna sai ya wanke hannunsa ta dama hatta afraga ashra'a fil adud haka ne ko na'am thumma gasala yadahu yadahu al-yumna sannan sai ya wanke hannunsa ta dama hatta ashra'a har sai da ya shiga fil adud cikin damtsansa adud shine damtsi ma'ana abu hurera da ya wanke hannun bai tsaya daidai guyon hannu ba a'a har sai da ya shigo cikin damtsi inda mukan ce fawa in lokacin ana yara akan ce fawa ko kaga fawa na to sai mutum ya shigo ciki wannan shine zai ba mutum dama ya wanke hadda guyoyin hannayensa guda biyu to kun ga wannan hadisin yana ƙara fitowa da yanda zaka wanke hannun kamar yanda ayan ta bayani thumma yadkhul yusra sannan sai ya wanke hannunsa ta hagu a thumma yadkhul yusra sannan sai ya wanke hannunsa ta hagu kun ga yadu mace ce shi yasa aka siffanta da cewa yusra ba za ka ce haza yadun ba sai dai ka ce hazihi yadun ko mulan gane hakan shine duk gabar da take da yar uwa a jikinka in zaka ishara zuwa gare sai ka ce hazihi muannas ne ma dalla ka kaman khaddun kundu kuki ko cin hazihi khaddun ba zaka ce haza khaddun ba domin tasgiri zaka ce hudaidatu kundu kuki ko a gani kaman ka fada katifun hazihi katifun hazihi yadun mun fahimci wannan ko na amma sadrun fa namiji ne domin ba mutumin da ke da kirji biyu zaharun haza zaharun ko na'am an haza anfun barakallahu fikum amma shafatun mace ce haza famun ko eh lokaci ya tabba to Allah ka samu dace to a dai take ce dai mun fanci wannan ko thumma ثم مع ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسه رأسه da kanan kuma sai ya shafi kansa wannan duk ana nuna maka kaifiyan alola ne ga hujja nan nan ban karki hadisin ba ko na'am thumma gasal rijlahu al-yusra sannan sai ya wanke kafansa ta hagu hatta ashara fil fisaq har sai da ya shiga cikin tsintsiyen kafansa kenan wajen wanke kafa ba za ka tsaya daidai irin sahu bane a'a har sai ka dago sama ka shika wanke wani bangare na tsintsiyen kafar ka fa man istata minkum a ba nan bane ko nayi gaba thumma qala haka ne thumma qala hakaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda da kana abu hore sai ce haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan yin alula kaga wannan at-ta'lim at-ta'lim amaliyan kenan at-ta'lim bil amal kaga ka karantar ne amma practically to haka wannan yafi shiga yafi shiga wakala sai ya ce na ga mazo sallallahu alaihi wasallam ne yayi alula yana yin alula kamar haka wakala sai ya ce thumma da sallar rijila kulli salata sannan sai wanke kafarsa ta hagu hatta ashara fi sak har sai da ya shiga cikin a tsintsiyar kafarsa sun makala da kanan sai ya ce shi abu hurira haka za ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawadda kamar haka ne na gama sallallahu alaihi wasallam yana yin alola wa kala sai kuma ya ce ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam mai ruwaya ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sayyidina usman ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace antumul gurrul muhajjaluna yawmul qiyama antum ku ma'ana yana nuni zuwa ga sahabbai ku algurru ku ne masu fararen fuskoki da hannaye almuhajjaluna masu fararen kafafuwa yawmul qiyama ran tashin qiyama ma'ana za ku zo kuna masu fararen fuskoki da hannaye tare da kafafuwa ran tashin qiyama min isbagil wudu'i akwai dugo min isbagil wudu'i saboda jaddada alula da kuka yi kuka yalwata ruwa kan gabuba fa man istata minkum minkum wannan malamai suka ce magana Abu Hurairah ne sai wani mai ruwa ya shigar da shi cikin ya idaraji fa man istata minkum duk wanda ya samu dama daga cikin ku ma'ana wanda ya samu daman ya wanke inda gabansa ya wanke gabansa da tsawo da faɗi da tsawo ta yadda gabubban za su suna haske da tsawon tashin kiyama falyutil to ya tsawaita gurratahu hasken da fuskarsa da hannayensa za su suna yin tashin kiyama wata hajilahu da kuma kafafuwansa ma'ana abu hore sai yake faɗa ma sahabbai da cewa duk wanda ya samu dama ya tsawaita wanke fuska hannayensa da kuma kafafuwansa kamar yadda ya yi to ya yi saboda mene akwai fatar tashin alkiyama zai zo kafafuwansa da hannayensa suna haske iyaka gurin da ya wanke kaga kenan a wata ruwa kuma shi yasa yakan kai har wajen kafada saboda fahimtar sa hasken zai zo tun da kanan ne farkon kafadarsa Allah ka samu dace ma'anan algurra bayadu jabhatil fars shine farin da ke fuskan doki danda wa tahjil sannan kuma tahjil bayadu yadaiha shine hasken kafa ay hannayenta hannayen doki kenan wa rijlaiha da kuma kafafuwanta kenan gurra haske ne wanda yake banti da fuska kawai muhajjal ko tahajil haske ne wanda ya shafa hannaye da kuma kafafuwa Allah ka samu dace na'am ma udwa thum wa yamsahu ra'sahu ko daga nan sai shafi kansa lokaci ko na'am okay akwai bayani can kasa ko na'am قال العلماء malamai suka ce sumiyar nurin labi ya kunu alama wadu iludu an kira hasken nan da zai bayyano akan gababban alola wanda zai kasance akan gababban alola yau mulkiyama ran tashar kiyama gurra wa tahjilan da lafazin gurra da tahjil ne tashbihan bi gurratil fars saboda kamantawa gababban mai alola da kuma kamanta shi da a fuskan doki ko kuma kamanta shi da doki danda wanda za ga akwai wani sashi na fuskansa yana da haske ko kuma fari ne da hannayensa da kafafuwansa yana da kyau ne mu kariki wannan to yamsahu ra'sahu zai shafi kansa watan sai mai alula ya shafi kansa ma udhnayhi tare da kunnaye tare da kunnayensa guda biyu namba ta 40 a kasa yace mana lil hadith alladhi akhrajahu abu dawud saboda hadisin abu dawud fitar da shi wa tirmidhi da tirmidhi wa ibn majah da ibn majah an umama ana bi umama da kabi umama al-bahili anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al'uzanani min ra'asi kunnaye wani ɓangare ne na kai kenan kaga kunnaye suna da hukuncin mene suna da hukuncin shafan kai kenan tun da shafan kai wajibi ne shafan kunnaye ma wajibi kenan Allah ka samu dace wa huwa hadisin sahih wannan hadisi ne sahihi bi turqihi kathira amma asalin shi hasan ne amma ta kula da ta kula da hanyoyinsa da aka samo shi in ka tattara su to sai su sai ya zanto ya hau zuwa ga darajar sahihi kenan sahih da gairihi unzur hafi sahiha kaje ka duba sahihatul sahiha na imam al-albani lil muhaddis al-albani hadai zuwa dai kauke fa kada jada wa afada hakika ya kyautata bayani ya kuma amfanantar idan Allah ya kai mu sai mu tashi wa yujzi'u masu ba'dihi ko suba abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu ladan sa wanda kuma ne kuskure Allah shi kwamta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka